الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنقوى مسلمي دمك تترعى وأن مسلاتي مسجد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها a nan unguwar bareti ina maku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna ranar laraba bakwai ga watan ramadan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1444 wanda ya daidai da 29 ga watan uku miladiyar nisa dan maryam alaihi salatu wassalam shekara ta da uku, muka sake haduwa a nan don ci gaba daga inda muka tsaya na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka a jiya mun tsaya ƙarshen suratul fatiha kuma yau da yarda allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi farkon suratul nas alarma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kula hutu bi rabbin nas ka ce ina neman tsarin Allah ubangijin mutane malikin nas mai mulkin mutane ko kuma sarkin mutane ilahin nas abun bautan mutane min sharri waswasin kan nas daga sharri mai sa waswasi kuma yana dokewa daga sharrin mai sa waswasi a cikin eh, min sharrin waswasi kannas daga sharrin mai sa waswasi kuma yana dokewa allazi wasu fi sudurin nas wanda yake yin wannan waswasi ko yake sa wannan waswasi a cikin zikatan mutane a cikin cinki na mutane minar jinnati wal nas na daga aljannu ko kuma mutane ko kuma na daga aljannu da mutane na Allah subhanahu wata'ala ya ƙara zaɓo mamu sukofi na shi wanda suke nuna shi ne ubangijin kowa shi ne ya kaji komi ya kaji dukkan wata halitta da ke ban ƙasa kuma aka nuna mamu mulkin shi don nuna cewa shi ne ke da mulkin mutane ya ce mulkin nasu a karatuttukan da muka yi bayan mun gayi cewa mulkin duniya da lahira da dukkan abin da ke cikinsu na allah ne su wahala wa ta'ala amma a nan sai ya ƙara keɓance wani nau'i na daga cikin halittun shi ya ce shi ke da mulkinsu saboda babu wani mahaluki da zai ce yana da mulkin mutane babu wani mahaluki da zai ce shi ya kirkiri kanshi shi ya halittu kanshi da kanshi ko kuma in yana da ɗa ya ce shi ya halittu wannan ɗan nashi don allah ya ƙara nuna mu nan ma cikin mulkin shi ne babu wani wanda ya isa ya yi tarayya da shi a cikin mulkin mutane sai shi kaɗai shi yasa ya ƙara maimaita wannan sufa a nan ne ya ci gaba da cewa ilahin nas abin bautar mutane wanda mutane suke ni da yi bauta babu wani wanda ya canci bauta idan ya kasance shi ne ya kane su daga babu ya halice su ya samar da su ya samar masu duk wani nau'i na ni'ima da suke amfani da shi a duniya to babu wanda ya cancanci bauta mun ba shi ba ta ce min sharri wasu wasu daga nas daga sharrin wanda yake yin wasu wasu kuma sai ya noce yana yin wannan wasu wasu ne ana a ina a cikin zikata a cikin kiraza a cikin gaba kenan na mutane min aljinnati wan nas na daga aljanu da mutane idan yana wannan yake nuna mu cewa ba aljani kadai ke yi wasuwasi ba a cikin zukatan mutane a cikin gaban mutane daga mutane ma akwai shekaru wa'anda suke yi wasuwasi a cikin zukatan mutane Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sifantu da wa'anda su kofin shi ne kadai ya cancanta mu nemi tsarin shi mu nemi kare shi daga sharrin shaidan na aljan kuma da nan mutum shi yasa nan ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa ya nemi tsarin Allah ubangijin mutane kuma wanda yake mallakan mutane kuma wanda mutane suke bauta ma kenan Allah su ya nemi tsarin shi daga wannan ne yin wasu wasu ne sa wasu wasu a cikin zikata na daga aljanu da mutane duk lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarta Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya kira shi ko ya umarce shi da wani abu to yana ne al'umma shi baki dai yau ba za mu ce ba neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga shirka na aljanna mutum na annabi ne shi kadai inda lokacin da aka sauka da wani shi kadai aka ce mu kullu a duk wani kira da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi ko kuma umarni da zai yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan umarnin ya tattaro dukkan al'ummaci hadisi ya tabbata hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min min adam illa wa qad wujida bihi qarin قالوا وأنت يا رسول الله قال نعم إلا أن الله آمن عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin wannan hadisi babu wani daga cikin babu wani daga cikin gubayi face Allah subhanahu wata'ala ya hada shi da ma'abuci na aljannu na shekaru yana tare da shi sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi mamaki suka ce haƙƙai ya manzan Allah ya ce hannu sai dai ni Allah subhanahu wa ta'ala yana taimako na a kan shi zai umurta ta da komi sai da abin alkhairi a wata ruwayar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya sa na ci ƙarhin nawa na musuluntar da shi ya musulunta shi ya sa zai umarta ta da komi sai da aiki wanda yake na alkhairi wannan a hakkin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam idan bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam babu wannan adam face tare da shi akwai ma'abuci na aljanna wanda wannan ma'abucin na aljanna ba zai bar shi ba tare da shi har sai ya ga ya raba shi da addinin shi saboda a shaidan alkawari ya yi tun da Allah subhanahu wa ta'ala ya koro shi daga sama ya yi alkawarin sai ya batar da yan adam sai ya bata da zuci kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce mishi zan cika wuta da kai da su da dukkan wani yanka yanan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mun da cewa cikin soyoyin nan na shaida abokan aikin shi suna da yawan kowane dan adam yana da hashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya ce sai dai nashi ya musulunta Allah subhanahu wata'ala ya sa yayi karfin shi ya musulunta shi yasa shi nashi bai umarta shi da komi sai da aiki alkhairi yana kowane ɗaya daga cikin mu tare da shi akwai shaidan na aljanna wanda yake ingiza shi wanda yake tirza shi wanda yake zuwa ya dinga yi mishi wasu wasi a cikin kunne ya dinga sa mishi shuha ya dinga tirza shi kan ya yi aiki wanda yake ba na kwarai ba ko kuma ya dinga hana shi kan ya yi aikin da aka umarce da shi saboda burin shaidan daga ya lalatar da dan adam ya lalace bai da wata madafa in ya mutu wajen Allah subhanahu wata'ala zai shiga wuta dan shedan in ba ya ga yaran mutum da addinin shi ba ba zai taɓa barin shi ba kamar yadda zai zo a nan gaba a ƙarshen surar nan za mu gani wani daga cikin malamai ya gaya hanyoyi guda shidda ko darajoyi ko martabobi guda shidda wanda shedan yake amfani da su a cikin ɗan adam wanda in bai ci nasara da kawarin ba yakan komawa ta biyu ya je ta uku har ya kai ga shidda saboda ya yi alkawari ya ɗaukan makanshi alkawari sai ya batar da ɗan adam za mu gani a nan gaba idan allah ya ce wannan sura makiya ce ta sauka a makka kuma dalilin saukata kamar yadda imamu bai haɗi ya yi kara cikin kitabun shi da la'irin ruwa yake cewa manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya yi rishin layiya rishin layiya wadda take mai tsanani ya kasance wani lokaci har yana yin abu amma ya dinga tunanin ya yi wannan abu ko bai yi ba har yake zo ma matan shi amma kuma bai sani bai dinga tambaya ya zo musu ko bai zo musu ba ya kasance a cikin wannan yanayi na lokaci wanda yake yana da dama har sai da mala'iku guda biyu suka zo mashi yana kwana guda ya sa wajen kanshi guda ya sa wajen kawo shi suke tambaya guda ke tambaya guda me yasa ka ba wa Allah sai yake ba shi amsa yake cewa ai an mai sihiri ina amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri yace wa ya mashi sihiri ina wannan a cikin kwana ne Allah subhanahu wataala yake gwada wa manzon shi sallallahu alaihi wasallam matsalar shi abin da ke damun shi ina mala'ikun nan sun zo ne su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga dalilin da yasa yake cikin wannan yanayin yake yin abu ya ji kamar bai ba ya mance da shi ko kuma a gaya mashi abu kayan a ce ya mance da wannan abin baki ɗaya sai wannan mala'ikan guda ya tambayi guda waye mashi sihiri sai ya kai sunan shi ce labid bin al'asam yahudi ya ce shi ne ya mai wannan asirin shi kuma gaban allah wani bai hude ne ya kasance manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi yarda ya ba shi amana yana shiga gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin ba a sabkar da ayar hijabi ba saboda sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da masu yi mishi hidima da mutane wanda suke rayuwa tare da shi sun kasance suna shiga gidajen junansu ba tare da shamaki ba mutum yana da makwabci da ya tashi bukatar wani abu kawai zai wada gidan shi haka suke shiga gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suke shiga gidajen junansu kayan Allah subhanahu wata'ala ya sabkar da ayar hijabi ya hana shiga gida ba na mutum bane sai ya yi zini wannan bawan Allah ya kasance yana shiga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanan ne ya samu gashin manzo Allah ya shi aka hada da wannan gashin aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asiri aka yi mai sihirin da ya kasance cikin rashin lahiya har yana yin abu ya yi bai san yayi ba wanga bayan mala'ikun da suka zo suka guda tsaya a kawo shi guda tsaya a kan shi sai suke ba shi labari yana cikin kwana suna gaya mashi ai sihiri ne aka mashi kuma ga wanda ya mai sihirin kuma ga inda aka sa sihirin suka gaya mai inda aka sa sihirin wata rishiya ce suka gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sunan rishiya kuma da a cikin rishiya inda sihirin yake sihirin yana karkacen ƙasa ruwan rishiya suka aza duci suka aza sirrin karkashin wannan mutum ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya waye gari wannan duk cikin kwana ne manzo Allah ya gane shi ko da ya waye gari sai ya kira ɗaya daga cikin sahabban shi Ammar bin Yasir tare da shi da wasu jama'a ya kira su ya tura su a wannan rijiya tunda an gaya mai rijiya har da sunan mai rijiya na rijiya sananna ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka yi aka iske ya gaya musu ga yin sun yi cikin rigiyar za su iske duci su daga wannan dutsen za su iske abin da ke kasar shi suka je da yarda Allah kuma suka daga suka iske wannan sihirin da aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka hindo wannan dutse ya kasance a cikin wannan sihirin da aka manzo Allah kulli ne aka kulla kulli kulli guda goma sha to duk lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta aya ɗaya daga cikin ayoyin waɗannan surorin guda biyu kula hudu biradin falak da kula hudu biradin nas duk lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta aya ɗaya daga cikin waɗannan ayoyin sai kulli guda ya kwance haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da karantawa ya ci gaba da karanta waɗannan ayoyi na waɗannan surori guda biyu har duka wannan kullullukan da aka yi na wannan sirri suka kwance wannan shine sababin sabon wannan surar mai girma da kuma surar da za ta zo bayan da ita ce suratul falaq qul a'udhu birabbil falaq wannan sura da ita da wanda za ta zo bayan suna da falaloli da yawa imam muslim ya yi da hadisi a cikin littafin shi ingantacce hadisin hukumat bin amir yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alam tara ayatin unzilat al-layla lam yura mithluhunna qat qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas baka gani wasu ayoyi ba da aka saukar min a wannan daren ba a taba saukar da wasu ba ba a taba saukar da wasu ba har abada kamar yadda a suratul fatiha da yadda muka yi bayani hadisi ya tabbatar manzo Allah ke cewa lam yunzal la fil tawrat wala fil injil wala fil qur'an mithluha ba a dauka ba qala sallallahu alaihi wasallam ba a saukar da at-taura ba ba a sauka a cikin at-taura ba ba a saukar a cikin al-qur'ani ba wata sura wadda ta yi suratul fatiha girma to su ma waɗannan surori guda biyu yana daga cikin falalarsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a taba saukar da irin su ba kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas haka kuma sayyidatuna Aisha radiyallahu anha ta rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance lokacin da yanda ya shige da shi kwana lokacin da yanda ya shige da lokacin da ya tashi kwana zai yi kwana na dare kowace dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hada tafukan hannun shi guda biyu sai ya karanta qul huwallahu ahad da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas sai ya shawa abin da ya sauka daga gare shi na jikin shi dan ya shayi jikin shi iya inda hannun yake kaiwa iya inda yake iya yana warawa da fuskar shi da kuma bayan jikin shi baki ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta waɗannan al-mu'awwidatain ya kwanta to babu abin da zai same shi har ya tashi da fara kuma wannan sura tana daga cikin surorin da ake rubiya da su ake magance sihiri da su da kuma kanun baka da kuma baki da ido na mutane saboda wani yadda zai zo tafsirin suratul falaq cewa akwai kankun baka akwai kuma baki baki ido na mutane wanda wani idan ya tanka ma abu ba maki shi bai sani ba amma Allah subhanahu wataala ya halicce shi da wannan abu idan ya ga abu ya tanka mishi wannan abu zai shiga cikin matsala in mutum ne zai yi ta rashin lahiya ya ta samun abubuwa wanda za ku gani a yanzu mutane suna yawan cewa mai to wannan surar tana cikin surorin da suke magance irin waɗannan abubuwa aisha radiyallahu anha ta kara rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa ya kasance idan ya ji ciwo ko wani rishin jin dadi a jikin shi yana karanta wa'annan mu'awwidatai kula a'udhu bi rabbil falaq da kula a'udhu bi rabbin nas sai ya tofi sai ya tofi a inda yake mai ciwo ko kuma ya tofi a hannun shi ya shawara haka kuma duk lokacin da ciwo ya yi shi ya yi mashi tsanani yana karanta waɗannan surorin da hannun shi kuma ya shawa kuma sai ya warke da albarkar waɗannan ayoyi domin wannan yana daga cikin kwallon wannan sura cewa waraka ce ana karanta ta don maganin kowace irin larura ciwo na sihiri ne da wanda ba na sihiri ba ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta ta yanzu yanzu ya yi gabata gare mu cewa lokacin da aka mai sihiri ta ce ya kasance yana karantawa da suratul falaq da kula hudu da rabin nas jibin ya karanta aya sai kullum da aka yi cikin wannan sihiri ya kwanci na wannan ke tabbatar mamu waɗannan tsororin guda biyu suna magance sihiri haka kuma in ya ji ciwo kenan ciwo irin wanda bai da alaƙa da sihiri ciwon kai ne ciwo ne wanda zai sa ɗan adam ya ji bejin daɗi a cikin shi shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya samu wannan yana karanta su da hannu ko kuma ya tuwa cikin ruwa ya sha ko kuma ya karanta a tafin hannun shi ya sha wa inda yake mishi ciwo wannan shi ne Allah subhanahu wataala ya ce wa kula a'udhu bi rabbin nas ka ce ina neman tsari ina neman katangewa ina neman kariya ga Allah wanda yake shine ubangijin mutane malikin nas wanda shi ke mallakar mutane ilahin nas wanda kuma shi ne mutane suke yi da bauta waɗannan sufofi na Allah subhanahu wata'ala kasancewar sufofi ne wanda sun tattaro dukkan yabo da jinjinawa ga Allah subhanahu wata'ala yasa babu wanda ya cancanta mu nemi tsari a gare shi da dukkan bala'i da dukkan musibu da dukkan sharri kowane iri sai Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya gayi waɗannan sufofin nashi ne guda uku saboda suna da munasaba da neman tsari duk lokacin da lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine ubangijin mutane mun gayi cewa ko shine ubangijin dukkan halittu baki ɗaya shine ya halicci aljani shi ya halicci mutum to lokacin da bawa ya tabbatar da haka dama sharrin da ake tsoro sharrin wanda ake gudu na aljannu ne da mutane idan ubangijin wa'annan halitta babu wanda ya yi cancanta a nemi tsari ya kare bawa daga sharrin waɗannan halittu sai Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda zai zo a gare mu yana daga cikin abubuwan da ke yin wasu wasi a cikin zukatan mutane zuciyar dan adam ran dan adam ita karan kankanta tana sa dan adam wasu wasi kuma tana umarta shi da abubuwa wanda suka ba masu kyau ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya kaddamar da rububiyya shi ya kaddamar da malakiya da cikan mulkin shi da kuma cikan babu wanda ake bauta ma da gaskiya sai shi shi yasa ya ce to in dai shi ne ya tantance wa masu to mu nemi tsarin shi mu nemi kare shi daga sharrin wannan abu mai sa wasu wasu cikin zukatan mutane shi kuma mai sa wasu wasu a cikin zukatan mutane na daga aljannu da mutane a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abadar ta'awwaz billahi min sharri shayatin insu wal jinn ka nemi tsarin Allah subhanahu wataala daga sharrin shaytanin aljannu da na mutane abadar yayi mamaki yace akwai shaytanu a cikin mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mashi yace mai na'am lalle a cikin mutane akwai shaytan idan yanda shaytan na aljan ke zuwa ya zayyana ma dan adam ya nuna mashi alfasha ta zama abu mai kyawu a zuciye shi ya kawatar mashi ita haka akwai shaidanu na mutane wanda baka san abu amma zai zo ya dinga nuna ma wannan abun yana da kyawu ai akwai daɗi akwai kaza wallahi in kai ka kaji da ita yi ma har sai ka kai ka aikata wannan abu haka kuma ranna adam ba saboda Allah subhanahu wataala ya sare tana son abinda ke son zuciya take so rai tana son abinda zuciya take so kamar rai za ta dinga nuna ma dan adam ta dinga kawatar mushi da wasu abubuwa wanda Allah subhanahu wataala ya hana har sai ya kai yana yi nan malamai suka ce dami Allah subhanahu wata'ala ya kebance mutane da kai ya kai su a cikin wani kasura kula hudu da rabin nas malikin nas ilahin nas min sharri waswasin kan nas allazi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas hasu biyar Allah subhanahu wata'ala yayi kalmar mutane mutane a cikin wannan ayi wasu daga cikin malamai suka ce saboda Allah subhanahu wata'ala ya mutunta ɗan adam ya karrama su kamar yadda ya gaya mu a cikin wata aya wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila lalle hakika Allah subhanahu wata'ala ya karrama ɗan adam ya mutunta ɗan adam yake cewa wa hamalnahu fil barri wal bahr muka dauke su a ƙasa kuma a cikin teku muka dauke su a ƙasa a cikin teku kuma muka arzuta su daga abubuwa wa'anda suke masu kyawu Allah subhanahu wataala ya ce wa faddalnahu ala kathirin mimman khalaqna tafdila muka girmama su muka fifita su akan da yawa da halittun da yawa daga cikin halittun da muka yi fifitawa wadda take girma Allah subhanahu wata'ala ya girmama dan adam yasa a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu la zawalu dunya ahwan ila Allah min qatl nafsin mu'mina gushewa duniya baki ɗaya manzo da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rushewa duniya baki ɗanta ta yi sauki a wajen Allah da kashe rabu duk wanda take mu kenan wannan ke nuna wa Allah subhanahu wata'ala ya karrama dan adam ya mutunta shi mutunta wanda ke yima kowace irin halitta wanda ya cikin halittar shi wannan ne yasa wasu daga cikin malamai da yasa malamai har suka yi sabani wai da mala'iku da dan adam waye falala su aljannu ba a yi da su dan adam yayi aljanni falala dan adam yayi aljanni kima da daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala shi yasa aljannu a da sun kasance tsoron ɗan adam ko yanzu ɗan adam wanda ya kare iyakokin Allah subhanahu wata'ala yake yi ma Allah da'a zai saba ma Allah yana bin umarnin Allah subhanahu wata'ala yadda ya kamata abu sa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to aljannu tsoron shi suke yi mutane lalacewa ce da muka yi muke nema wani abu a wurin aljannu yadda har aljannu suka samu dama suke ganin kai wagga halittar da muke tsoro ashe ma akwai wani abu da suke bukata a wurin Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ce da wa annahu kana rijalun min min al-ins yaquzuna bi rijalin min al-jinni fazaluhum rahaqa lalle ya kasance wasu mazaje daga cikin mutane suna neman tsari daga wasu mazaje na aljannu wannan ne ya kara ma aljannu girma suke dinga ganin su ma wata ciyaci amma duk lokacin da mutum ya kasance mumini na gari ya kiyaye dokokin Allah to yayi karin aljannu yasa sayyidina Umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma salaka fazzan bai taba hanya ba shi dan yabo wannan tsaba karin imanin shi da tsoron Allah shi da bin umarnin Allah subhanahu wataala da koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa din hanyar da shi da Umar yake to shedan sai ya sake hanya shedan bai gama hanya da Umar radiyallahu anhu idan wannan ke nuna mun Allah subhanahu wataala ya karrama dan adam ya mutunta shi shi yasa har ya sabkar da sura wanda ake karanta kiranta suratul nas surar mutane kuma a cikin wannan sura Allah subhanahu wataala yake kalmar mutane har su biyar dan haka Allah subhanahu wata'ala shi ne wanda ya dace mu nemi tsari a gare shi mu nemi tsari kowane sharri na shaidan in aljan ko na mu ko kuma sharrin zukatan mu sun karan kansu Allah subhanahu wata'ala ne ya dace mu nemi wannan tsari Allah subhanahu wata'ala ce min sharri waswasi khannas daga sharrin ne sa waswasi kuma sai ya doke waswasi shine magana ko kuma wani wasu malamai sun ce magana ce wadda babu mai jinta sai wanda aka jewa ma ita a cikin zuciya shi ko kuma wanda aka jewa ma ita a cikin kunnen shi saboda shedan yana zuwa ne ya jewa mutum wannan kalma a cikin zuciya shi ko a cikin kirjin shi babu wanda zai jinta amma shi zai je shedan ya ce mishi kai wannan sallar da kake yi ko ko wannan azumin da kake kawai kana shan wahala babu mai ganin ka lalle ka sha ruwanka babu daga shi sai zuciye shi kadai suka yi wannan magana malamai suka ce wannan shine waswasi shine abin da ake ce ma waswasi hadisi ya tabbata na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Bukhari ya yi tarha da tahin shi gantacce hadisin Aisha radiyallahu anha take cewa wasu mutane sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan bokaye akan ɗan ba akan insu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innahum laysu bi shay ai su waɗannan ba komi bane ba su iya yin komi ba su iya amfanar mutum da komi ko ba su iya cutar mutum da komi sai suka ce ya manzo Allah waɗannan mutanen wata rana ana zuwa wurin su ga yi wani abu kuma wannan abin ya kasance gaskiya ne idan su ga yi wani abu wanda abun bai waru ba ba maki sai nan gaba zai waru amma wannan abin sai kasance kuma gaskiya ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan wata kalma ce ta gaskiya wadda shaydanu ke hawa sama su jiyo ta in suka jiyo ta kayan su kawo ta duniya sai su mata ƙarya ƙarya har sau ɗaya sai su zo su yi wannan ƙarya su wannan magana sai ta jujjuya da sai ta ƙari kanta amma dai in mutum ya ji ko kuma ya suka zo suka gaya ma ma'abutansu wa'anda suke tare da su sai ka gani wannan abun ya amfana za mu gani har yanzu wani lokacin mutum yana da kawai sai ga wani abu ya wuri da bisa to wannan tauraro ne wanda ake jiwa aljannu har gobe akwai aljannun da suke tattakawa wani ya hau saman wani wani ya hau saman wani ba dan komai ba dan su sato wani abu daga sama na magana Allah subhanahu wataala kuma wannan da hikima Allah subhanahu wataala ne yake baro su suna tattakawa suna samu wani saboda da Allah ya ga dama da ya halakar da aljannu baki dai da ba su isa ba ma har su tattaka in su kai haka shirye su da wannan tauraro amma Allah subhanahu wataala haka ya tsara dan ya batar da da wanda ya ga dama kamar yadda ya gabace cewa Allah subhanahu wataala shi ke shirin da wanda ya ga dama kuma ya batar da wanda ya ga dama idan Allah dan ya batar da wanda ya ga dama yake bar shidanu suna zuwa su sato wannan magana sai su zo su dinga gaya ma masu aiki da su wa'anda sun kafarta Allah subhanahu wata'ala ya yi mun tsari eh waswasi yana kasancewa daga shaidan kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya gaya mun inda yake ba mu labarin kissan baban mu Adam qala fa waswasa ilayhi shaytan qala ya adam hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla sai yamma baban mu Adam shi waswasi yassa mai waswasi kamar yadda muka ce wa abu ne zai zo jiwa ma ko magana ce wanda kai din zaka ji ta a cikin ranka kai ma da za a ce ma magana ce kai shi zaka ce a'a kawai dai ka ji kamar an yi ma rada kawai ka ji ta ne cikin ranka sai kai dinga waswasin wannan magana shine shedan yanzu ya sa ma ababan muhalin waswasi yana cikin aljanna yake ce mashi haɗin gwada maka itace da in ka ci ta za ka dawwama har abada a cikin wanda aljanna wa mulkin la yabla da mulki wanda ba zai taba karewa ba har abada idan ka gani wani adam Allah subhanahu wataala ya halitta dan adam ya sa a cikin fitrar ya sa a cikin dabi'ar dan adam yana son in yana cikin ni'ima a ce ya dawwama cikin wannan ni'ima har abada kuma in mulki ne yana son a ce wannan mulkin ne dai ba zai kare ba har abada shi shashe dan da kullum baban mu adam bai gushe ba yana zuwa yana zo mashi da kalmomi da wasu wasi har sai da ya yi tarar shi daga cikin aljanna haka kuma hadisi ya tabbata hadisin da imam muslim ya hitar yake cewa shaidan idan ya ji kiran sallah yana cerewa sai ya ja baya cere yana mummuni saboda kai ya ji wannan kiran sallah lokacin da mai kiran sallah ya ƙare kuma ya kyale sai ya dawo kuma ya ci gaba da samun wasu wasi a cikin zuciya shi in ya ji ikama kuma sai ya kara cewa saboda shaitan har abada ba zai taba haduwa da ambatan Allah ba duk lokacin da bawa ke ambatan Allah to shaitan ne sai yake a gare shi duk lokacin da bawa zai bizunci ambatan Allah ko da yaushe ya dinga karatun alkur'ani ya dinga zikiri ya dinga neman tsarin Allah daga shaidan to duk lokacin da zai furta baki yayi wani aiki na da'a na zikirin Allah subhanahu wataala shaidan cirewa yake yayi baya shi yasa aka ce mashi kannas me nokewa nokewa yake in ya zo ya sa maka wasu wasan sai ya noke ko kuma ya yi baya baya bai tsayawa tare da kai nan sai dai ya zo ya sama shi kuma ya noke yasa duk lokacin da bawa zai ci gaba da ambata Allah subhanahu wataala duk lokacin da zai yin karen shida Allah subhanahu wataala ya datar da mu da yin karen shida haka idan lokacin da ladan ya kyale bayan ya tada ikama kuma har yau shedan zai dawo ya ci gaba da sa mai wasu wasi wannan ke sa mu gani muna sallah amma muna tunanin wasu abubuwa wanda daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya yi titintini a cikin zuciyar shi na wata kalma na wata magana da a ce zai gai wannan magana da ta shiga ƙare kenan da ya kafa ba maki magana ce ta kafirci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alhamdulillah sarki ya tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah da yassa abun ya tsaya ga wasi kadai baka riga ka furta ba saboda wasi mutum bai riga ya furta ba ko bai riga ya aikata ba dan wasin da zai zo zai dinga zai zo mashi cikin zuciya manzo Allah ya ga mu a wani hadisin cewa Allah subhanahu wataala ya yayi mu bayin shi wadannan haka kuma wasi yana zuwa da rai ran mutum bancin shekar ran mutum tana zuwa ta dinga samun mutum wasu wasi ya dinga tunanin wasu abubuwa na alfasha ya dinga yin yana muradin aikata su kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya gaya wa la qad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid hakika lalle mu mun halitta dan adam kuma mun san abin da ran shi take kaga mashi mun san abin da ran shi take sa mashi na waswasi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid sai dai mun yi kusa da shi akan wanda jijiyar da take ta wuya Allah subhanahu wata'ala ya yi kusa da dan adam akan jijiyar shi wanda take da tage shi ta kusa da kanshi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mu saboda mu yi da mu za mu yi maganin wannan wasuwasa na zuciya in na shida Allah subhanahu wata'ala ya ce manzon shi ya nemi tsarin shi daga gare shi saboda babu wanda ya isa ya kare mutum daga sharrin shi da sai Allah subhanahu wata'ala wanda ya halice shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mu a wani hadisin cewa idan wasuwasin zuciya ya shi yake suna zuciya ya sha mutum kai to shi ma idan yayi a wallahi ya yi arwalla manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa wanda ya yi arwalla irin arwalla ta wata ya yi raka'a ne a cikin wannan raka'a guda ne in bai dinga ambaton wani abu a cikin zuciyar shi Allah subhanahu wa ta'ala ne kadai gaban shi Allah manzo Allah ce Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta mishi abin da ya gabata na kurakuran shi kenan wannan ayat da muka karanta da wannan hadisin da muka karanta suna nuna mu cewa wasu wasi bancin na shaidan akwai na zuciya kuma ita zuciya zai zo ana maganin zukata na dan adam ko zuciya na ta dan adam ta kashi ne kashi haka imamu bukari ya yi tadda hadisi hadisin abu huraira yake cewa inna la tazawaza li ummati ma waswasa bihi suduruha ma lam tafa kenan wannan waswasin da zai zo mu dan adam a zuciyar shi ya dinga yin yana ra'ayi ko yana muradin yin aiki wani aiki na sako wanda Allah subhanahu wataala ya halitta shi wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi idan zai zo ma ɗayan mu da dinga ce mashi man khalaqa kaza man khalaqa kaza wa ya halitta kaza wa ya halitta kaza wa ya halitta kaza kai kadai mutun shi kadai a cikin zuciyar shi zai dinga wannan tambayoyin shedan ne zai zo mashi ya sa mai wannan waswasi ya dinga wannan tambayoyin ba komai ba me yake so da shi so yake karshe yayi inkari karshe ya nuna wannan abubuwan kawai babu wani wanda ya halitta su kawai ɗabi'a ce ta so da su to in dai bawa bai riga ya furta ba to wannan duka bai cutar da shi da komi kamar yadda wannan hadisin ya gaya hadisin abin huraira wanda imam bukari ya yi kar a cikin littafin shi wanda ya ingantacce wannan wasu wasan na zuciya allah subhanahu wa ta'ala bai kawo bawa da shi ko da in dai ba ya yi niyya ba ya yi niyya kuma ya tunkara aikata wannan abu to allah subhanahu wa ta'ala ba zai kama shi da shi ba don mutum ya yi wasu wasu ya ce shi tarraya mashi ya yi wani aikin da zai ya yi karya in ba ya yi niyya ba ya tunkaru wannan karyar allah su mani wata ala bai kama shi da lalle idan mutum ya yi niyyar zai yi wani sako daga cikin sako an zuce shi ta kawata mashi ya je ya yi zina in ba ya je ya aikata wannan zina ba don wannan kawata mai da zuce shi ta yi allah su mani wata ala bai kama shi da nassin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacce yake cewa Allah subhanahu wataala ya yafe ma al'umma shi wannan wasuwasin da suke yi amma wannan kuma akwai wasu wurare wanda tsaba su kuma falalar su da darajar su Allah subhanahu wataala ya sa ko da niyyar yin aikin alfasha kai a cikin sai an rubuta masu ne garin makka Allah subhanahu wataala na cewa man yuridu fihi bi ibadin yudhiku min azabin alim wanda ya nige shi ko tintintini ka yi a zuciyarka na ka je garin maka ka yi albasha ko ka yi wani abu wanda yake na kafirci ko ka je can ka saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ko da ba ka je ka aikata ba Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce ziko min azabin alim za mu dandanar da shi azaba wanda take mai radadi amma ko a bayan wannan duk tintintini da zuciya za ta yi da wasu wasi da zuciya za ta yi na ta aikata wani aiki in dai ba ta riga ta aikata ba Allah subhanahu wata'ala bai kama zuciya da wannan haka kuma manzo Allah subhanahu wata'ala yake ga mu a wayan yana cewa innal ladina yuquna an tashi al-fahisha fil ladina amanu lahum adhabun alim idan duk wanda suke so su kuma wanda sun suna so ne suna son alfasha tawazu a cikin wa'anda suka yi imani nan ma Allah subhanahu wata'ala ya ce suna da azaba wadda take mai radadi yau an samu wani daga cikin malaman addini misali ko kuma wani daga cikin manyan mutane wanda yana da daraja ba da sunan shi kamar ba da yana da daraja yana da alaka da addini ba da sunan shi kamar ba da sunan addini Allah ya kiyaye sai Allah ya jarabta shi ya amka da yin wani aiki wanda yake zunubi ne babba to yanzu Allah subhanahu wataala yake ga mu wa'anda ke so su dinga yaya aiwa yaya ta wannan aiki su je su ta ba da labarin wannan aikin duk inda suka ga wannan ai kun shi malam wani kaza yayi liman wani kaza yayi saboda wannan bacancin da ake yi ba suna yi bane saboda mutane da yawa suna yin banda suna yin zunubai amma ba za ka ji ana yaya ta taba ana zunuta sakamakon wanda yake da alaka da addini ne ya yi sai ka ga mutane suna ta yawo da ita ana ita ɗakuna da ita Allah ya ce to wa'annan wa'anda ke son su dinga yaɗa yin wannan su ma ko da ba su yaɗa ba wannan san da suke yi na su yaɗa wannan albashai shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce suna da azaba wanda take mai rai kamar yadda muka gani tunda muna magana akan wasu wasi na zuciya wanda muka ce Allah subhanahu wa ta'ala bai kama bawa da shi sai irin wanda suke son su yaɗa albasha da kuma wanda za su nemi gari mai tsarki inda ɗakin Allah suke yake da alfasha su ɗaya ne Allah su bada wata ala yake kamawa idan sun yi tuntuntuni ko da wasu aikata ba rai na ɗan adam guda uku ce ba yana da rai rai har guda uku ba a ita rai ɗa guda ce amma tana sufantuwa da sufofi guda uku siffa ta wango shine nafs al'amara da su rai wanda take umarta da aikata aiki na banza Allah subhanahu wata'ala yana ga mai ce innan nafsa al'amaratu bisu'i illa ma rahima rabbuk lalle ita rai me yin umarni ce da aikin banza sai wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi jin kanshi ya yi mishi rahama ran shi kawai za ta kasance ba ta umarta shi da komai sai da aiki wanda yake na gari wannan ita ce rai ko kuma siffar rai da warko wannan nafsun lawwam da kuma rai wanda take mai zargin dan adam ko da yaushe ita za ta tunzira shi ta kawatar mashi da aiki na banza ya je ya aikata wannan aikin kinna kuma ta koma tana kyamashi ta koma tana zargin shi don me ka aikata kaza bayan ya ta kawatar mashi da wannan aikin har yayi sha'awar wannan aikin har ya je ya aikata shi Allah subhanahu wataala yana cewa wala uqsimu bin nafsin lawwama Allah shi yana rancewa da rai tana adam wadda take mai zargin mai ita ce mai zargin shi dan adam ne karan kankan shi sai rai ta karshe wadda ita ma sifa ce daga cikin sifofin rayukan nafsun mutmainna wadda ta wuce amma na su kuma ta wuce lawama rai wadda ta samu natsuwa ran da ba ta umarnin bawa ba ta umarnin mai ita da aikata aiki wanda yake na banza balle ma haka zarge shi ta ce Allah subhanahu wataala ya gaya ya ayyatu ya ayyatu an nafsu mutmainna riji ila rabbika radiyatan mardiya ta ce lokacin da mala'iku suka zo ɗaukar wannan ran Allah subhanahu wa ta'ala yake kiranta ya kere wadda take na tsatsa ya kere wadda take mai natsuwa wadda ba umarcin ma'abucin ki ba da albasha da umarce shi ba da aiki wanda ke na banza irshi ila rabbi kira ta tambayiya koma a wurin ubangijin ki kina mai yarda yar abin yarda ma kenan waɗannan su ne sufofin rai kamar yadda muka gai ba wai mutum na da rai guda uku ba a aran ce guda guda amma take ɗauke da wa'annan sufofin guda uku kamar yadda ibn is alhanafi a cikin sharar kawuya da ya zo yake cewa lalle ita rai guda ɗaya ce amma tana da wa'annan sufofin wani lokaci tana umartar mai ita da aiki wanda yake da banza in imanin shi yarrin jayi wannan rai sai ta koma lawama sai ta koma mai zarki kenan in imanin shi yana da imani lokacin da ran shi ta umarce shi ya aikata aikin wanda yake na banza sai kuma ran shi ta koma ta ɗauki siffar lawama mai zargin shi da dinga zargin shi dan ɗan adam duk lokacin da ya yi aiki na banza har yake tunani a ran shi ya saba ma Allah to akwai alkhairi tare da shi to cewa duk lokacin da ɗan adam ke yin zunubi ya dinga bayan ya yi zunubi ya dinga nadama ya dinga tuntuntuni a kan wannan zunubi to ma za da kankari da akwai alkhairi a cikin zuciya shi saboda wanda babu alkhairi a cikin zuciya shi duka baki dai duk aikin da ya aikata a wurin shi alheri babu wani aiki da zai yi dinga tuntuntunin cewa wannan aikin da ya yi aiki ne na banza shi yasa a wani hadisi hadisin Hudayfa ibn Yaman cikin hadisin fitina da yake cewa eh tukuran fitan udan udan za a dinga hadisin fitintun wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin fitintunin da za su faru bayan bayan zai fa shine sahibu sir na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance yana kebance shi da sirri wanda ba kowa yake da ba ba kowa ya san wannan sirrin ba sai shi zai fa kike da mai to yana daga cikin wadannan ne Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah ya sa ya sanar da shi fitintunu da yawa daga cikin wadannan fitintunun ne yake cewa fitintunu za su dinga zuwa a dinga turo su udan udan bayan wagga fitinar wata fitinar za ta zo bayan wata fitina wata fitina ta za ta zo kuna gani kawai yanzu yadda muke karshen zamani yau kuma wata fitina ta zo gobe wata fitina za ta zo in Allah subhanahu wata'ala bai ma mutum da mutakatar ba sai ya tashi cikin wanda almanza Allah ce mu yusbiru kafir mu'minan wa yumsi kafira zai waye gari yana mu'mini da waye gari kuma yana kafir to fitintunin za su ta zuwa lokacin zuwa lokacin sai ce ba ayi kalbin ushri ba ha nufi tafi na nukatun sauda duk zuciyar da ta sha wannan fitina ta san zuciyar da ta waɗannan fitintun ya ce sai a mai ɗashi baki ya ce haka nan za a dinga yi mashi ɗashi baki a zuciyar shi har zuciyar ta dishi ta kasance babu babu babu alheri babu sharri komi a wurin ta ɗaya da aikin zunubi da aikin lada da ya kashe mutum da ya sace kudin shi shi yasa za ku gani saboda fitintunu ko saboda bakin zuciya zuciyar mutum ta keke shi daga mutum ya labe cikin duhu ya kashe mutum saboda salula hasan dai zuciya da akwai haske a cikinta ko yaya yake dan adam ba zai kashe dan uwan shi dan adam ba saboda abin da bai taka kara ya kare ba tare da cewa Allah subhanahu wataala na cewa duk wanda ya kashe mu'mini da gangan fa jazahu jahannam sakamakon shi ba komai bane sai wutan jahannam to wannan fitinar idan mutum ya shata idan zuciyar shi ta kashe ce ta mai umarnin shi ce da aiki na banza za a dinga mai wannan kashi a dinga wannan kashi har zuciyar ta yi baki kir sun ba kasar kulubu ba hiya kalhi ya rufa a shafi kasuwa sai zukatan su tsaike shi su koma kamar duci babu wata hanya da wa'azi zai shiga wannan zuci ta riga ta keke shi shi ne wannan zuci ba za ta bambance ba tsakanin aiki wanda yake na farai da kuma aiki wanda yake na banza shi ne ibn is alhanafi ya ci gaba da gaya a cikin sharin shi na tawariya cewa idan imani ke da zuciyar da ba ta riga ta kekashe ba lokacin da zuciya amara bai so ta umarce ta da aikin banza ta aikata to lawama sai ta zo ta dinga zargin ta ta dinga zargin shi dan mika aikata kaza dan mika aikata kaza dan mika aikata wannan zunuba alhali ta ta umarce shi amma dai kasancewa akwai sauran haske da sauran imani a zuciyar shi ne wannan zuciyar za ta dinga zargin shi har ya kai yayi nadama ya tuba daga wannan aiki idan kuma imani ya kai imani idan mummuni imani shi yadda imani bai zama Allah ko kadan sai zuciyar shi ta koma mutuma illa ita zama na tsatsuwar zuciya babu wani aiki da zai aikata sai aikin alkhairi ba zai aikata aikin sharri ba saboda zuciyar shi ta nasu ta koma mutuma illa ce ran shi ba ta umarta shi da aiki wanda yake na banza ba ta umarta shi da aiki na banza balle har ta zarge shi ko kuma ta bar shi da wannan na banza har ya samu zunubi za ta zama mashi mutmainna ita ce ran da Allah subhanahu wata'ala ya gaya mun za a ce wa ma'abucin da irji ila rabbiki radiyatan marziya koma wajen ubangiji ki kina mai yarda abin yardewa hadisai sun tabbatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna mutum ya nemi tsari daga sharrin ranshi daga sharrin ranshi daga sharrin ranshi wanda take mai wasu wasu take kayatar mashi ayyuka na banza don ya aikata su kamar yadda ya zuwa cikin kutubatul hajja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala daga sharrin rayukan da kuma ciki akwai Allahumma astahdika li Allahumma astahdika li arshad amri wa a'udhu bika min sharri nafsi ya Allah ina neman shiryarka da mafi kyawun ayyuka na kenan ka datar da ni ka shiryar da ni akan aikata ayyuka wanda suke masu kyawun kuma ina neman tsarinka daga sharrin raina kenan rai da ce wadda take umarci da aiki wanda yake na banza sai Allah subhanahu wataala ya ce min sharri al-nas al-nas kamar yadda muka gani shine mai dokewa zai dinga labewa ya kore in ya zo ya ciwa ma wasu wasu zai ja baya ya kore shine al-nas hadisi ya tabbata da ibn mas'ud yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal kullu shaytanin lamma lammatun ibn adam wa lil malik lamma kowane shaitan da ɗan adam yana da wani abin da wani wasuwasi da yake shaida mashi haka kuma shi ma mala'ika yana da duk lokacin da shaitan ya zo ya yi mala'ika sai ta ya ta ƙoƙarin tunkuɗewa ya ta ƙoƙarin ture wannan abu da haka duk wanda ya yi samu a cikin ranshi ranshi ba abin da take ni ba abin da take bi sai alwaja sai aikata ayyuka wanda suke na banza to ya sani ce dan yarin jaya a cikin ranshi duk wanda kuma zai zo ya dinga ganin ko da wasu wasan aikata aikin banza ya zo mashi amma ranshi tana rinjayar shi akan ya aikata aiki wanda yake nagari to ya sani mala'ikan da ke tare da shi ne yake rinjayar shi inda Allah subhanahu wata'ala ya ga mu cewa kowane mutum ɗan adam yana tattare da mala'iku guda biyu wanda suke rubuta ayyukan shi haka kuma Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa allazi yuwaswisu fi sudurin nas wanda yake yin waswasi a cikin karaza a cikin gaba na mutane al-imam ibn taymiya yake cewa yana yin waswasi wanda yake yin waswasin nan wane yake cewa su ne nufusuhum wa shayatinul jinni wa shayatinul ins zikatan da kuma shaydanu na mutane da kuma shaydanu na aljanna su ne suke yin waswasi a cikin zikatan mutane min da jinnati wal nas na daga aljannu da mutane kenan waswasi kamar yadda muka gani shaydanu suna yi aljannu kuma suna yi haka kuma su ma mutane suna yi na shaidan zai zo ya zayyana maka aiki na kwarai ya zaina ma aiki na banza ya dinga nuna ma shi har sai ka je ka aikata shi haka zuciya ma za ta dinga gwada ma mutum aiki wanda yake aiki na banza ko kuma aiki wanda ba na alkhairi ba har sai ya kai ya aikata shi haka ba a cikin mutane akwai da yawa za ka gani aboki ne kana tare da shi da yawa za ka gani an kama su sun yi sata wani sai ka ji an ce kai wani ba a san ka da wanda halin ba baka taba yi ba ta kama taba kama ka sai ce wallahi wani ne ya jawo ka to kenan kaga wannan shine shaytan na mutum wanda ya ja wannan abokin nashi suka suka aikata wannan aikin na barna idan na mutum ba zai gushe ba da kai yau da gobe kuna tare zaka gani in dan shaye-shaye ne kuna tare kana zama tare shi kullun zai dinga kawata ma wannan abu har zai iya saye da kudin shi neman shi kaɗan surfa su guda kai ma ka yi da ake saboda ya san shi ma daga nan wara in ka surfa daga nan za ka wuce in mai zuwa wajen mata ne na biyan mata zai dinga yanka ya dinga yi gaban ka ya dinga gana wada ma daɗin abu kala kana kame kanka kala ba kai haka kai kai ma ka wara kenan wannan ke tabbatar mun da cewa shaidanu masu wasu wasi masu sa wasu wasi a cikin zukata yan adam guda uku akwai shaidan na shaidan na aljani kenan akwai ita karan kanta ran dan adam akwai kuma shaidan na mutum shi yasa imam ibn qayyim yake kwatanta mu yake gaya mu a cikin tafsirin shi hanyoyi guda shida wanda shaidan ba zai gushe ba yana bibiyar dan adam da su har sai ya gani ya ci nasara a ɗaya a cikinsu in bai ci nasara a ɗaya ba zai tashi ɗaya ta in bai ci nasara a tabi ba zai tashi ne ta uku haka na har sai ya ga ya samu wani abu ga wannan bawan Allah abu na warko sharrin da shaidan yake neman mutum da shi shine kafirci da gama Allah subhanahu wataala da wani saboda ya san duk lokacin da ya raba bawa da addinin shi to ya gama cin nasara saboda ya san Allah subhanahu wata'ala ya yi alkawari cewa duk wanda ya mutu yana bauta ba wani wanda ba shi ba ba zai gafarta wa shi ba zai sa shi wuta kuma zai da goma wuta har abada Allah subhanahu wata'ala annabawa ya zamu baki ɗaya daga cikin su akwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne biyayya halitta ya ce wa lau asharaku la habita anhum ma kanu ya'malun da sun yi shirka da dukkan ayyukansu sun ayyukan da suka kasance suna aikatawa sun rushe kenan shedan sharri na wani da zai dinga neman bawa da shi ya dinga neman sai ya raba bawa da addini shi idan yayi yayi nan yayi nan ya kasa cin nasara duk kasa cin nasarar sa ka ka dinga yi ma aljanu yanka duk kasa cin nasarar sa ka ka kauce ma hanya ka dinga neman arziki ta hanya aljanu ta hanyar kokaye ko kuma ka dinga neman sai ka kashe wani ta hanyar aljanu da kokaye bai ci wannan nasarar ba to zai dawo sharri na biyu shi ne bili'a zai kokarin sai ya ga sai ya ga kamar biya sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce martaba ta biyu da shaidan zai zo da adam akan ta idan ya kasa cin nasara akan kafirci saboda malamai suna cewa ita bid'a ta yi soyuwa ga shaidan akan sabon Allah saboda sabon Allah me shi zai ya san sabon Allah ne yake za ka ji mutum yana abubuwa amma yana dai Allah ya shirya saboda me ya san sabon Allah ne amma mai yin bid'a wanda ya kirkiri wani abu a cikin addini ya ce addini a tsammanin shi lada yake samu to wanda ke yin aikin da yake samun lada yake tsammanin lada yake samu idan babu yiwuwar ba a gare shi shi ya sa martaba ta bi da shi dan yayi so ya je wa dan adam shi ne ya je wa shi ya dinga aikata bid'a ya dinga yin wannan bid'a dan saboda ya san ba zai tuba ba zai yi ta kuma hayyace ranar gobe kiyama Allah subhanahu wataala yake mai azaba wanda wannan shine gudun shaitan martaba ta uku shine kamari dan yayi neman ya raba mutum da addinin shi ya kasa yan ne mai sashi bid'a ya rike ya iske mai ruko ne da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasa ta wannan hanyoyin guda biyu sharri na uku da zai nemi ya je wa bawa a cikin shi shine na aikata zunubai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi yake cewa hadisin Abi Hurairah wanda hadisi ne mutafaqun alaihi imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi yake cewa ijtanibu sab'a mubiqat ku nisanci abubuwa guda uku na guda bakwai na zunubai wa'anda masu halakawa ne kaba'ir malamai sun yi kokari su sa menene su sa cikin zunubai menene kabira suka ce duk zunubin da Allah subhanahu wata'ala yayi alƙawarin azaba idan aka aikata shi to wannan zunubin kabira ne wasu suka ce duk zunubin da Allah subhanahu wata'ala ya sa ma haddi a nan duniya ba Allah ya sa haddin wanda yayi sata ba a cire mishi hannu wanda yayi zina in bai aure ne a jege shi wanda yayi zina in mai in mara aure ne a mai bulala dari wanda yayi kasafi a mai bulala tamanin to Allah ya sa malamai suka ce duk aiki dillahin da Allah subhanahu wata'ala ya sa irin waɗannan hudud ya sa musu waɗannan hukuncen duka suna shiga cikin kabari yana duk lokacin da shaidan ya rasa rabawa da addinin shi ya rasa sashi ya zama ɗan bid'a ya dinga bin san zuciya shi ya dinga aiki wanda ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba to zai zo mishi ta hanyar manyan zulfai saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mu cewa manyan zunubai masu hallakarwa ne Allah subhanahu wataala yana yi azaba saboda aikata manyan zunubai yana gafarta mu da ga dama amma dai kuma yayi tanadin azaba wanda take mai radadi ga mai aikata su wannan ita ce martaba ta uku wanda babu shaidan yake so mu bawa da ita idan bawa ya kasance idan yayi wannan zunubin yana tuba ya samu Allah subhanahu wataala ya gafarta mishi ya bar wannan zunuban sai shaidan ya zo mishi hanya ta wuri idan ya yi ƙarfin wannan zunuban allah subhanahu wata'ala ya kare shi bai yi manyan zunubai bai shan giya bai zinace-zinace bai cin riba bai sata bai abubuwan wanda suke manyan zunubai ne da sauransu ga su nan barjin da bai ruwa da bai ma da sauransu duka bai yin waɗannan yanzu shaidan sai ya zo mashi ta hanyar sabai ƙananan zunubai sai ya dinga yi ya dinga yin ƙananan zunubai ya dinga yi yana ganin ba komai ne ba dan na ɗan yi ƙarya ko na ɗan zamna na yi gulma da wani su wannan ba wani abu ba ne sai ya yi tsayi ya yi tsayi su kuma wannan ƙananan zunuban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce mun in iyyakum wa munqiratus zunub kai can ku yi hankali ina muku hannunku mai sanda da ƙananan zunubai wanda kuke raina su saboda wannan zunuban suna sa mutum ya samu azaba a tara da gobe kiyama ko kuma suna iya sa kankanta wannan zunuban da mutum yake yi ya dinga ganin su ba ko ba ƙananan zunubai ne ya wuce su ya koma aikata manya wannan ita ce martaba ta gudu wanda shi ne yake zo na adam idan ya kasa samun nasara a wancan martabobin guda uku sai martaba ta biyar idan shi dan ba zai barba adam ba ku diba ku gani zai nemi ya raba shi da addini bai samu ba sai ya nemi ya sa shi ya bar aiki da koyarwa manzo Allah bai samu ba sai ya nemi ya sa shi aikata manyan zunubai nan ma bai ci nasara ba sai ya nemi ya dinga sa shi aikata kananan zunubai nan ma bai ci nasara ba in ba dan fitinan ne ne ba in ba dan shi dan ya zama dan fitina ba ba wanda ya rike waɗannan abubuwan kan kasa cin nasara kan shi ta ci a ce ya rabu da shi ya ba shi lahiya amma wannan ba zai sa shi dan ya barbawa ba sai ya zo martaba wadda take ta biyar wadda ita ce zai dinga shagaltar da shi da abubuwa wanda suka halaka ne amma ba su da lada ba su da zunubi abubuwa ne wanda Allah subhanahu wataala ya halitta mu amma ba lada ba zunubi sai shaidan ya shagaltar da mutum in ya tashi tun daga saya har dare har ya kwanta kwana zaka same shi bancin sallolin farilla ba zai iya yin wata nafila ba kullun kawai harkokin shi yake yi wanda ba haram ba ne babu wanda ya ce haram ne kawai harkokin shi yake yi ya ci tuwon shi ya yi mene mai ya yi ɗan wasannin shi wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai halitta ba kawai su ɗin yi samu gaba bai tunanin ni zan yi wanda zai amfana da mera da gobe kiyama to shi nan yana daga cikin sharrin shaidan ta ce martaba ta biyar wanda shaidan zai zo ya dinga shagaltar da bawa ya mantar da shi ambatan Allah ya mantar da shi bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ya mantar da shi abinda ma zai amfane shi a nan duniya za ka ga yana so ya tashi yi wani amfani amma shi ɗan sai mutar da shi ba don kuma ba kawai so yake wannan lokacin naka ka taɗe ka yi asara ya zama da baka samu komi wanda zai amfani ka ba ciki wannan ita ce martaba ta biyar wanda zai shi ɗan zai zuwa yanzu idan ya kasa cin nasara da wanda martaba har yau shi ɗan ba zai bar mutum ba sai ya zo mishi da kuma martaba wanda ta ta shidda wanda ita kuma wannan martaba zai zuwa ne tunda bawa duk bawan da ya yi karin shirin shirin bai raba shi da addini shi ba bai sa shi yana bid'a ba bai sa shi yana manyan zunubai ba bai sa shi yana kananan zunubai ba kuma bai shagaltar da shi ba akan lokacin shi to za ka samu wannan bawan bawa ne na kirki bawan allah ne su bahanahu wa ta'ala wanda ba abin da ke gaban shi sai bauta tunda yana nan da imanin shi kuma bai bid'a bai manyan zunubai kenan yana duk abin da allah subhanahu wa ta'ala ya kowace shi da shi yana aikatawa abinda Allah subhanahu wata'ala ya hane shi da shi yana halitta yana hannuwa kuma sai yana yin nafuki yana yin ibadu masu ɗimbin yawa wannan ma bai tsira ba ga shaitan shaitan zai zo mashi ya dinga sa shi aikata ayyukan da wasu sun yi wasu falala a cikin ayyuka sai ya dinga sa shi aikata ayyukan da falalarsu ba ta kai ta wasu aiki ba in ya yi kaza ladin da zai samu ta yi ta aikin da shaidan ya sashe in ya yi wanga aikin lada goma zai samu shaidan ya samu wani aiki wanda ya yi shi lada ɗai ce zai samu sai ya zo ya dinga mai wasu wasu ya dinga kawatar mashi da wannan aikin wanda zai samu lada ɗai sai ya aikata wannan aikin wanda zai samu lada ɗai wanda a haƙƙin bawa Allah wanda ya tsira da dukkan wanga darajojin da shi nan guda biyar shi ma ba shi dan ba zai bar shi ba shi yasa ya zo ma Imam Ahmad bin Hanbal lokacin da yana ganin mutuwa yake ce mishi na kasa da kai nayi nayi bata da kai nayi nayi ci nasara a kanta amma ban samu ba Imam Ahmad bin Hanbal ya ce wa hatta al'an hatta al'an ayyan hayyan saboda mai soyayya ya nuna mashi hakan ni na ci nasara a kan shi da ka gani ko ba komi ya yi wani nau'i na girman kai ya nuna shi ya yi karin shi da wannan masu nufi ne da nan shi da ne zai ga ya samu nasara a gare shi wannan su ne hanyoyi guda shida fakarori guda shida wanda shi da yake zo bawa da su shaidan yana wasu wasi a ba a cikin zukatan bayi babu wanda ya kuka daga shagar shaida sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da sura su mutum yake cewa mu nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine ubangijin mutane ne mulkin mutane wanda shi mutane suke bauta ma ya ce mu nemi tsarin shi ya kare mu daga sharrin mai wasuwasi kuma sai ya rubuto wanda yake yin wasuwasi a cikin zukatan mutane na daga aljannu da mutane za mu gani a suratul falaq Allah subhanahu wata'ala da yake sharrin da ke da kwai na dan adam wanda sharri ne wanda shi cutar shi zai cuta mai jikinka ne saboda sharri ne na mai yin hasada idan hasada shi ta kai hasada sai je ya kai ga wajen malam amma asiri ko kuma mata ce tana son ta mijinta wani abu sai ta kai shi wajen malam a mai asiri wannan cutar tana dawowa ne a gangan dan adam zai cutu ne a gangan jikin shi shi yasa a can zamu ga Allah subhanahu wataala cewa kullu a'udhu bi rabbil falaq sifa guda ya gani ta Allah subhanahu wataala amma anan da yake sharri ne na zuciya wanda babu dukkan alshari sharri baki ɗaya yana tattaruwa ne a cikin zuciya zuciya ce in ta yi niyya ko kuma in ta yi umarni da aiki na alheri za ka ga mai ita yana aiki da aiki na alkhairi ko kuma ran shi haka in ta yi umarni da aiki na na sharri za ka gani kuma mutum zai yi kai kamar yadda muka yi a hadisi aka mata nuku ya shi baki ta yi baki kiran zaka ga mutum babu wani aikin sharrin da zai tara gaban shi wanda bai iya yin shi za ka gani kuma idan tana da haske mutum ko da yana aikata aiki za ka gani zai dinga zargin kanshi yana tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala idan kasancewa wanga sharri wanda kuma a cikin zuciya ne shi dan ke zuwa ya samu mutum shi a cikin zuciya ne shaidan na mutum zai yi ta kawata ma aikin banza da shi ka aikata shi kuma ka ita ma zuciya ka ko ranka a cikin gaban ka ne za ta yi ta gaya ma za ta gaya ma haka ne ka aikata sai sa Allah subhanahu wa ta'ala sai da ya zana su ko shi guda uku ya ce rabbin nas malikin nas ilahin nas ya ce manzo Allah ya nemi tsarin shi daga waɗannan shafarruka abinda muka karanta na dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu da kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya yafi mu anan muka zo karshen suratul nas gobe da Allah ya kai za mu tashi suratul falaq ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اللهم مالك الرزق تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك من تشاء وتعز من تشاء وتكلم البشر الى المغرب انك على كل شيء قدير تجد الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترجو ما تشاء الى الانسان اللهم ارزقنا رزقا واسعا على ان تجد بعد اللهم اكفنا